والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين احدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سورة النساء سورة ماتا القرآن كينا kamar yadda al'ada take ta alƙur'ani kowace irin sura tana da sunanta wannan sunanta suratun nisa'i wannan sunanta suratun nisa'i kenan surar mata wannan suratun nisa'i madina aka saukar da ita tana da ayoyi saba'in da bakwai ko saba'in da shida suratun nisa'i madaniyatun a mi'atun wa kamsun au sittun au saba'un wa saba'una aya tana da ayoyi saba'in da biyar ko saba'in da shida ko saba'in da bakwai Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutanen makka ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida ku ji tsoron ubangiji wanda ya halicce ku daga mutum ɗaya adamu shine annabi adamu wa kalaka min zawjaha kuma a jikin annabi adamu Allah ya halicci matarsa Hauwa ita ce Hauwa. min dal'i min adla'ihi yusra daga wato kwiɓin gefensa na hagu wa bassa farraka wa nashara minhuma daga jikinsu ne kuma ya fitar da maza ya kuma fitar da mata min adama wa hawa daga annabi adamu da hawa'u rijalan kasiran wani sa'a wato mazaje da yawa da kuma mata masu yawa wataƙullaha allazi tasa'alu nabihi wal arham ku ji tsoron ubangijin nan wanda ake haɗa ku da shi a ce muku don Allah ka yi kaza don Allah ka bar kaza ko ai ta ta sa'alu na bishi fi ma bai da kuma haisu ya ƙulu ba'adukum li ba'adin as'aluka billahi wa an shaduka billahi sashinku zuwa ga sashi suna roƙon juna ce ina haɗa ka da girman Allah ka yi min kaza ina haɗa ka da girman Allah kada ka yi mini kaza ko wataƙul arhama kuma ku kiyaye zumunci bi an taɓa uwa shi ne kar ku yanke ta inna allaha kana alaikum raqiban ubangiji duk inda kuka juya ubangiji madaukakin sarki mai kiyayewa ne ga ayyukanku wa yujazikum biha zai sakanka muku da ita suratul nisa'i ubangiji madaukakin sarki yana magana ne a da mutanen madina khana kidaban li ahli madinati ubangiji yana magana da mutanen madina amma a yanzu ubangiji yana magana da mutanen duniya gabaki daya annabi adamu alaihi salatu wassalamu shine farkon halitta amma a mutane shi Allah ya fara halitta bayan annabi adamu a mutane sai halicci matar shi hawwa'u daga kwiɓin jikinsa na hagu to annabi adamu alaihi salatu wassalamu a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa zai cira hawa'u sai sa mishi bacci a wannan baccin da Allah ya sa mishi sai ya cire hawa'u yana cire hawa'u falon mastai ƙazaminan nauni da yana farkawa daga bacci waje da ha kawai sai ga mata a gaban shi ba ma da ilaiha sai annabi adamu ya yi ƙoƙari ya taɓa ta shi ne fa'ara da ayya mudda ya dahu ilaiha sai ƙoƙari ya miƙa hannunsa zuwa gare ta bai santa ba bai taɓa ganinta ba domin ba wani mutum a duniya gaba ɗaya kaf a lokacin daga annabi adamu sai annabi adamu yana farkawa sai ga wata halitta da shi kenan sai kokari ya miƙa hannu faƙalat lahul mala'ikatu sai mala'iku suka ce mishi maha karka taɓa ta wakila wannan mahaɗin ba larabci ba ne wakila kuma larabci ne mimun da ha'un maha mah ya adam mah karka taba ta hatta tuaddi maharha har sai ka ba da sadakinta to annabi adamu alayhi salatu wassalamu sai ya ce fama maharuha me sadakinta ƙalu sai mala'iku suka haɗa baki suka ce hatta tusalli ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har sai ka yi wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati wafi riwayatin ya zo cikin wata riwaya ya ce salati nawa zai yi sai aka ce ka yi salati bakwai ko ko ka yi salati goma ga annabi salati goma goma ga annabi sallallahu alaihi wasallam suke nan shi annabi adamu alaihi salatu wasalamu sai da ya wannan salati shi kenan wato wannan yana nuna fi zalika akan wannan sharatun ila annahu alaihi salatu wasalamu واسطة لكل موجود حتى أبيه آدم cewa shi manzala sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ne wasiɗatul uzma har ma izuwa ga babansa annabi adamu alaihi salatu wassalam to sai allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa ne وآتوا اليتامى إنه كان حوبا كبيرا to Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabisa bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira to Allah madaukakin sarki ya halici annabi Adamu alaihi salatu wassalam a jikin annabi adamu ya fitar da matarsa hawa'u annabi adamu ma'ana uba hawa'u ita ce uwa duk mutumin da ka gan shi a duniya annabi adamu da hawa'u inda sunansa mutum ba ba wata halitta ba su ne iyayen shi to anan ita hawa'u ita ce kuma uwa ta dukkanin wato a mutane ga baki daya wanda shi annabi adamu alaihi salatu wassalamu ya zamanto matsayinsa na uba to anan annabi adamu alaihi salatu wassalamu sai Allah ya kimsa mishi yare ga baki daya ba yaren da baya yin magana da shi tsakanin shi da shi da ita wata ruwaya aka ce Allah ya saukar da annabi Adamu ya rika ɗaiɗai guda dubu ashirin wakila aka ce a'a dubu talatin wakila dubu arba'in ne ya ruka kowane yaren nan duka ba yaren da annabi Adamu baya yin magana da shi duka yarukan gaba ɗaya yaren yarensa ne kuma yana magana da yaren ita hawa'u duk abin da ya faɗa tana fahimta tun da yaran yaransu ne da shi da ita gaba ɗayansu so da haka daga nan mutane suka fara duk da kafin su an yi wasu halittu daban-daban misali an ce an yi a banu janul awwal banu janul tani banu janul talis an yi tuntumu an yi tawatin daga nan kuma sai aka yi mutum amma kafin su akwai halitta na mala'iku wannan babu sama babu ƙasa kenan ba ba maganan wuta ba maganan aljanna tun kafin a yi wa'annan dukansu gaba daya so da ka ita hawa'u da allah ya so tana haihuwa misali lokacin haihuwanta tana haihuwan 'ya'ya biyu ne idan ta haifu ‘ya'ya biyu a wannan haihuwar in ta haifu biyu a wata haihuwa to macen wannan cikin farko da ta biyu da na biyu sai a hada sai a musu aure ba wai waɗanda aka haifa a lokaci da ake musu aure tare ba ana sassaɓawa ana rabawa saboda haka haka hawa'u alaiha salatu wassalamu Allah ya raya ta amma lokacin da suna cikin aljanna suna zaune da ita da mijinta babu maganar haihuwa ko tsakanin zama ne na mata da miji amma ana wurgo su duniya bayan sun ɗauki wani dogon lokaci annabi adam bai haɗu da hawa'u ba shi an wurga shi a can a sri lanka ko lokacin ƙasar duk guri ɗaya ne da indiya da sauransu ita kuma sai aka wurgo ta a hijaz a hijaz ɗin kuma inda aka wurgo ta jidda shi ne ake cewa mai jidda in ji bahaushe mai jidda hawa'u ce ai mai jidda ko yanzu haka ma kabarinta yana nan a jiddan ita mai jidda hawawu kenan so da haka annabi adamu ya dade bai ganta ba yana zuwa yayi aikin haji a kafa ya koma bai taba ganin ta ba ranan nan kawai sai ga alama na kafa na mutum ya ji kuma wani irin wato kanshi da ya nuna cewa lalle akwai wata halitta kuma halittar irin jinsiya irin nashi ne so da haka sai ya fara bi yana bi yana bi yana bi kawai sai gawa a nan ne za ta fara yin matantaka irin nata yana ganinta sai ce ah ke dama kina nan sai ta ƙi kula shi a'a ba fa ba ta son ganin shi bane don duk duniya ba kowa sai ita kadai sai shi amma Allah ya sauko mata da abincinta da abin shanta amma sai da ta yi mishi yanga kawai sai ta kau da kai ya magana ta ce baka san sunana ba ne ya ce to mulkin ya motsa na mata so da haka sai da ya kira sunanta suka yi a- a- a- a- a- a- murna da juna wakila shi wannan haduwa da suka yi tsakanin shi da ita a kasar hijaz a arfa suka hadu shi ne ake kira ta'arrufa annabi adamu ya hadu da sayyida hawwa'u alaihi musallatu wassalamu a arfa sun ga junansu a wannan guri na arfa so da haka ya gane ta ta gane shi daga nan suka ci gaba suka fara rayuwa to su mata suratun nisa'i mata an yi magana kan mata ana magana mata kawai gaba ɗaya iyaye mata suna da girma a wajen Allah maɗaukakin sarki duk wanda ya rasa uwa dole ya kuka tana da nauyi na ɗaukan abubuwa da juriya Allah ya kimsa wa mata wani irin abu wanda halittarsu tana da bambanci da halittar maza misali wajen ɗaukan ciki misali wajen shayarwa misali wajen goyawa da ciyarwa da sauransu ga su da juriya akan abin da ya shafi ɗansu ta zauna da yunwa don ɗanta ya ci abinci ta daure ta yi wurwuri ta koya abu saboda ta ba ɗanta shi sa annaba alaihi salatu wasalamu yake cewa an tambaye shi akan tsakanin uwa da uba wa za a fi kyautatawa wa za a bi fiye ya ce ummuka ummuka ummuka sai da ya faɗa su uku sannan sai ce abuka saboda walaƙad ubangiji maɗaukacin sarki yana magana akan girmama iyaye ko da uwar da uban wa kadara buka Allah ta abudu illa iyahu sai ce wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul uffin wa qul lahumu qawlan karima واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا da uwa da uba ka tausaya musu ka kyautata musu in kuma sun mutu kai musu addu'a suna bin ka bashi domin wannan haihuwar ba a iya biyanta saboda mahimmancinta duk wanda ya haife ka ya riga ya gama da kai abin da ya rage kai masa biyayya hamalatu ummuhu kurhan wawada a kurhan wannan ɗaukan ciki kawai na uwa yana da wahala sosai amma kaga wasu wasan mahimmancinta ba ko ladabi ake yi domin aljannatu ta hata a ƙadamin ummahat idan sun ɗaga sai mutum ya shiga idan sun take mutum ba zai samu shiga ba ma'ana kamar kofar shiga aljannan tana hain tana karkashin su ne so da haka mafi yawancin mutane abin da yasa suke shan wahala sabawa iyaye mafi yawancin mutane kuma abin da yasa suke samun albarka albarka iyaye wannan fa ya hada da musulmi ko ba musulmi ba in dai an haife ka kawai an haife ka ko uban musulmi ne ko ba musulmi ba bal kawai inda ba za ka bi shi ba wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tudihuma amma wa sahibun fid dunya ma'rufan wattabi sabila man anaba ilayya shine malam yace idan aka yi rashin dace Allah ya kiyaye baban ya zama mashayin taba ne misali idan ya kira ɗa zai aike shi kar ɗan ya ce ba zai je ba ba dama in ya ce zo ka siyo min taba ka ce ba za ka je ba ka saba wa Allah zo ka siyo min taba zo ka karba amma in ka karba kar ka siyo sai ka tafi ka yawo ka yawo sai ka daka ce baba sun kulle shagon taban kamar mutanen nan yau ba su fito ba amma zan sake duba an jima wa wasainal insana bi walidai ihsana wannan ihsanin ake gaya maka kuma ba wai taba wannan wai ordinary wannan sigari ba a waccan mai dan abin nan karba ake yi sai a yi wayo sai a dawo a hankali a hankali sai a ce to ai baba ina ganin wannan abin ma ya kamata da an bar shi tun da ba shi da amfani bil hikima cikin wayo saboda karka saba mishi saboda wannan mahimmanci na haihuwa to haka uwa kaga wancan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam na sahabi ba ya ga annabi ya bi annabi sallah ya zauna da annabi amma ya zo mutuwa akai akai ya kalmar shahada wallahi ya kasa sahabbai suka zo suka ga annabi suka ce to wane fa ya kasa kalmar shahada manzo Allah ya ce mahaifiyarsa tana raye aka ce yace to shikenan a kira ta ta taho aka tambaye ta ga abin da fa wane zai mutu in kuma ya mutu a wannan gargara wuta zai shiga ki yafe mishi ta ce ba za ta yafe mishi ba ki yafe mishi ta ce ba za ta yafe mishi ba to shi kenan tun da ba za ki yafe mishi ba manzo Allah ce a ɗebo kirare aka ɗebo kirare ma'ana itatuwa ya ce a haɗa wuta kawai aka haɗa wuta ya ce ku ɗauke shi ku riga shi a ciki barka ji uwa manzo Allah ya mata hikima ne tana ganin wuta na ci za a wurga shi ta ce a ku rabu da shi na yafe mishi kaji manzo Allah ma'aboci hikima ana yin wannan kawai sai ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam take kawai sai cika sai da gama jana'iza sai manzo Allah ce a kira ta aka kira ta ce me ya hada ki da dan kyaka ashe kishin balbali ne gidansu daya da matashi kasan akwai matsala zama gida ɗaya da mata da uwa sai an yi taka tsantsan kai kana son matarka sannan kuma ba dama ka saba mahaifiyarka sannan kuma su mata sunansu mata so da haka sai an yi taka tsantsan shi kuma sai ya zo sai ya ɗan ƙullo abu sai ya shiga ɗakin matar shi kawai ranar uwar ta gani ta ce oke to ba laifi daga nan aka fara samu ta cewa to kana fifita matarka a kaina ni uwarka to an fara samun takun saka kenan to wanda annabi alaihi salatu wassalamu kowa ya faɗi aikinsa kuma ya faɗi matsayinsa ita dai mata sunanta mata dukkan kyautatawa za ka mata a matsayin ka auro ta a matsayin mata amma fa uwa maba da mama ta fi matarka sau dubu akan dubu ba ce karka kyautata matarka ba ko ba za ka cutar da matarka ba amma zamantakewa tsakanin uwa da mata sai ka yi a hankali tun da kyautata uwar kuma kana rarrashinta tun da yawan janta a jiki kana hira da ita musamman a ce uwar ta tsufa shi sa mafi yawancin mutane idan iyayen suka rasu ta ga mutum yana ta tashin hankali so da wani lokaci sai bayan ba su sai kuma Allah ya baka abin da zaka kyautata musu sannan kuma duk duniya a lokacin ba wanda zaka kyautatawa da ya kai su ba wanda zaka ba da ya fi su to anan kuma sai mutum ya ta kokarin ibada Allah ya taimake mu sai ya ce mi wa atul yatama amwalahum ku ba wa marayu dukiyoyinsu ko a isigarun lazila abalahum su ne ƙananan yaran da ba su da iyaye amma iza balagu in suka balaga karin a baka dukiya na maraya yana yaro karami ka ɗauka ka bashi idan ka bashi bashi da hankali in ya ɓata baka taimake shi ba wala ta tabaddalu al-khabisa bit-tayyibi Allah yace kar ku hada haram da kuma abu kyakkyawa ai la ta'khuzuhu badalahu kada ku hada haram da kyakkyawa ku hada shi a guri ɗaya ko ku rike a mummuna ku yadda mai kyau din kar ku yi haka sannan kar ku cutar da shi maraya ku ɗauki abu mai kyau shi kuma ku ba shi mara kyau min akazil jiyadi min malil yatimi wa ja'alar radi'i min malikun makanahu mummuna ɗin sai ku ba maraya mai kyau ku kuma ku riƙe Allah ce kar ku yi haka wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kar ku hada dukiyoyinsu da dukiyoyinku kuma ku cinye dukiyarsu innahu cin dukiyar maraya ai akala hacinta kana huban Allah ce zamban zunubi ne kabiran aziman mai girma in ji Allah maɗaukakin sarki na'am وإن كفتم ألا تعدلوا في اليتامى فانكهوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربة فإن كفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تقولوا وإن كفتم إذا كنت تقولوا Allah tukusidu ai ta'adilu kenan kuka ga ba za ku iya yin adalci ba kai ka duba kaga ba za ka iya zama da mata guda biyu ba ko Allah ya kirawo mata ya tama saboda rauninsu ka san mata suna da rauni karka dinga wa matarka duka karka naushe ta ka sa akwai masu naushin mata suna boxing da su karka yi boxing da matarka ko a su ya tama ne su so da kaga an cire su daga haƙarƙari na hagu idan ka matsa ka ce za ka daidaita su su karye in ka rabu da su kuma aiki zai lalace su ana tattaro su ne duk inda suka kauce a dawo da su cikin hikima sai Allah ya ce ai ta'adilu bainan nisa'i za na kahatumuhunna idan ku gaba za ku iya adalci ba tsakanin mata biyu idan kuka aure su fankihu ma tsaba lakum to ku aura daga abin da ya yi muku daɗi minan nisa'i na daga mata masna ku auri mata biyu wasu ku auri mata uku warba ko kuma ku auri mata hudu ai isnaini isnaini wa sulasan wa sulasan wa arba'an wa arba'an wa la tazidu ala zalik kar ku kara akan haka in ka auri biyu shikenan ko ka auri uku shikenan ko ka auri hudu shikenan amma kar ka kara su kai biyar ko shida ko bakwai ko takwas ko tara ko goma kai an hana ka fa'in kiftum in kuma kuka ji tsoro kuna tsoro Allah ta'adilu fi hinna finna faƙati wal ƙismi ba za ka iya ciyar da mata guda biyu ba sannan ba za ka iya raba maganan kwanciya kai adalci a tsakaninsu ba to fa wahidatan ka auri mata kwaya daya ay eksiru alama malakat aymanukum ka takaita akan karfinka da zaka iya in ba za ka iya auren ya ba to sai ka auri kuma ku yanga min al-imai iz laysa lahunna min al-huquqi ma lizawjati ka san su ku yangu ba su da haƙƙin da mata ƴaƴa suke da shi zalika nikahul arba'i wannan ana magana lokacin akwai ku yangu kenan ana musu magana zalika nikahul arba'i wannan hukunci na auren mata guda hudu ko faƙad shi kenan a wilwahidati ko kuma mata guda ɗaya adina shi ya fi a ƙarabu ila Allah ta ulu kar mutum ya wuce gona da iri shi ya fi shi ne dalilin da ya sa idan mutum ya gaba zai iya adalci akan mata biyu ba ya auri mata ɗaya ya huta amma fa mai mata ɗaya aminin gauro ne idan ba ta da lafiya to ka zama rabi da rabi in ta yi tafiya ka zama rabi da rabi in ku ta mutu shi kenan a gurin ne hankali yake tashi musamman a ce akwai 'ya'ya akwai wanda matarsa ta mutu ta bashi in ya fito masallaci tun asuba in yayi tagumi sai ya tsuru yana ta tunani saboda ga 'ya'ya ƙanana shi yasa hikimar Allah mata biyun nan akwai hikima a cikinsu so da aka ranka ya daɗe tofa don haka mata guda biyu da Allah ya ce aure su akwai hikima a ciki a auri mata biyu ko a auri uku ko a auri hudu sai ya ce ne وآتوا النساء صدقاتهن هلا فإن ابن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وآتوا النساء كبا وماتا كباس ماذا أباس صدقاتهن هلا شين كباس صداكنس كو جمع صدقة أي مهورهن kaga alkur'ani sai ce ku ba su sadaka to wace irin sadaka za a ba su sai malam mai tafsiri ce a ba ana nufin sadaka ake nufi a nan ba abinda ake nufi sadaki muhurihinna ku ba su sadakinsu amfanin karatun tafsiri a wajen malamai kenan idan aka ce wa atun nisa a sadaqatu hinnan hila ku ba wa mata sadakarsu shi kenan sai wani ya ɗauki sai ya ce a ai sadaka ce to waye gaya maka amma da gaske ne fassarar haka take a larabcin amma ba sadakar ake nufi ba abinda ake nufi ku ba su sadakinsu to da ka ba dama ka ɗau tafsiri ka fara karantawa baka bi malaman tafsiri ka koya a wajensu ba imamu alikarramallahu wajahu ya ce duk wanda ya fassara tafsiri da ganin damar ya zaɓi gidansa a cikin gidan wuta a cikin nambobin gidajen wuta saboda ya halaka ne ya halakar sannan ko ka karanta sai ka biya wanda suka iya sun ji kayi sai sai ka je ka yi shi ne ma'ana an baka satifiket na karatu ko a min ɗibi nafsin daga jin daɗi sadaki ana ba da shi ne ba wai kana jin haushi ba tana jin haushi a'a tana so kana so ce ka fito to shi kenan sai a tura iyaye wannan su ne wakilai na namiji sai su je su tambaya sai a yanke sadaki sai a bayar sai a gaya mata to an kawo sadaki a wannan sadaki fa in ibna lakum an shay'in minhu nafsan idan iyayenta sun karbi sadaki aka ce an karbi kaza a sadakinki to fa in ibna lakum an shay'in minhu nafsan sai ta ce to nawa aka karba aka ce an karbi dubu ɗari sai ce a'a ku mayar masa da dubu ashirin a karbi tamanin na bashi dubu ashirin ɗin shi ne fa in ibna lakum an shay'in minhu nafsan wannan ganin damar kanta ne ta bayar tamyizun muhawwil anil fa'il kenan da kanta ne wannan ai dabat anfusahunna lakum an shay'in min as-sadaqi fa wahabnahu lakum sai ta ga dama ta ce a wannan ai na bashi to shikenan Allah ce fa kuluhu kuci hani'an da dadin rai ɗayyiban wannan abu ne mai kyau mari'an ai mahamudan aqibatu la darara fihi babu cuta a cikin wannan in ta yi haka to ta yi abu mai kyau sai Allah ya ce mai ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ولا تؤتوا السفهاء أيها الأولياء يا كوليا مرايا baban shi kaninka ne ko wanka ko kuma shi kaninka ne kai ne wali kenan na maraya suratun nisa'i tana magana ne akan rabon gado da kuma wato mata raunin mata da yadda za a tausaya musu to sai Allah ya ce wa atul sufaha wa la tu'tus sufaha ayyuhal awliya ya ku wakilai na maraya yaro karami asufaha a anan su ne wawaye wato ma'ana ana nufin wanda bai mallaki hankalinsa ba ayal mubazziri da minar rijali wa nisa'i wasu biyani to malam sai ce ai kuma anan almubazziri daga mata ko maza ko kuma yaro karami shine asufaha wanda bai mallaki hankalinsa ba kar ku ba su amwalakum ai amwalakum allati fi aidikum kudinsu ne amma sai Allah ce kudinku ne amwalakum kudinku kaga ai ba kudinka bane kudi ne na gado na mutum yake hannunka amwalakum inji Allah kudinka amma asalin su amwalahum kudinsu ne allati fi aidikum wanda yake hannunku ja'alallahu lakum qiyaman wanda Allah ya baku ku riƙe musu a hannunku har lokacin da za su zamanto masu hankali ku ɗauki dukiyarsu ku ba su sun zama masu hankali kenan ko suna ƙanana ɗin nan a cikin dukiyar warzuquhum fiha ku ciyar da su abinci kar ku bar su da yunwa a cikin dukiyarsu wa kusuhum kuma ku dinga musu sutura su marayun wa ƙulu lahum ƙaunan ma'arufan kuma ku dinga ba su haƙuri kuna rarrashinsu ku dinga ce musu za mu ba ku dukiyarku in kun kai lokaci amma akwai matsala in ba a kasuwanci da ita to akwai haƙƙi a kanta na zakka sai ta ƙare kuma ba a so ta ƙare sannan ba a so warzuquhum fiha kar kuma a ce a cikin ciyarwar da abin da ake zai faɗi a gaba ana cin tuwo ne da miyar kuka to amma da kuma aka samu wannan dukiya sai a yi almubazzaranci a koma jarmiya a yanka kaji a tabi shasha za ta ƙare dan kaya da ake ɗinkawa musamman wannan yadi mai albarka 20 kamaraya kaga kar mutum ya ce zai koma ɗinka gezuna kuɗin ba zai daɗe ba zai ƙare amma aka ɗinka ishirin kamaraya sai a shafi kan shi a ce ka yi haƙuri ana juya dukiyar nan Allah ya da in ta yi abin nan za a baka duk abin da za ka yi za ka yi sai Allah ya ce mai
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا
to sai ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da magana akan sha'anin marayu yace waftarul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhu rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وافتنوا اليتامى كجرب شيسو كمسو جرباوا أي اختبروا اليتامى كمسو جرباوا قبل البلوج كافنس بلغا كو في دينهم وتصريفهم في أحوالهم ku lura yaya suke sallah suna tsaye da sallah kuma suwa da wane ne abokanansu sau da kara ɗauki ɗan kuɗinsu a basu wanda kuɗin nan zai musu amfani a rayuwarsu su ɓata dukiyar sai an jaraba su hatta iza balagun nika har sai sun kai saru ahalallahu bi ihtilamin kenan sun kai mataki na yin mafarki a wisinni ko kuma shekarunsu sun kai wahuwa istikimalu kamsa asharata sana inda imamu shafi imamu shafi ya ce in suka kai shekara goma sha biyar kaga a can a wajensu kenan saboda girman falo suke amma mu a nan ɗan shekara goma sha biyar ai ƙaramin yaro ne sosai ko bai bambance fari da baki fa'in anastum ai absartum min hurusidan idan kuka lura kuka ga yana tsaye da addini abokanansa mutanen kirki ne yana da ƙoƙarin nema fa'in anastum shi ne absartum min hurusidan silahan fi dinihim wa malikin za su iya rike dukiyarsu kuma suna kyautata addini fadfa'u ilaihim amwalahum to ku ba su dukiyarsu in ji Allah wala ta'kuluha ayyuhal awliya ya ku waliyan dukiya wakilai kar ku ci wannan dukiyar israfan bi ghairi haqqin ba tare da haƙƙi ba wa bidaran ko ay mubadirina ila infaqiha makafatan ay yakbaru israfan wa bidaran kar ku ci dukiyar ku lalata ta dan jin tsoron sun girma ba za su samu komai ba an yakbaru ko rushe da'u bayan zuma kum taslimiha ilaihim amma idan sun girma ya lazamta gare ku ku ɗauki dukiyarsu ku ba su wa man kana min al duk wanda ya zama daga cikin waliyan ganiyan miliyan goma ne kudin maraya kai kuma kana da miliyan ɗari ko ɗari da hamsin to falyasta a karkaci ko kobo a cikin kudin wa man kana ganiyan falyasta a Allah ya ce ya ib an malil yatimi ya kame bakinsa ga barin cin dukiyar maraya wa yamtani min akalihi kar ya ci tunda shi yana da wadata ya juya dukiyar ya rike mishi in ya girma ya dauki kudin shi ya bashi amma wa man kana faqiran idan kuma zuba hannu ne shi faqut yawmin kenan falyakul ya ci minhu daga dukiyar amma bi ma'rufin a hankali bi qadari ujrat amali daidai gwargwadon aikin shi shine karya karya karya karya cinye dukiyar ya dinga ya dan taba ya ci daga abin da dama yake amfani da shi a rayuwarsa fa iza da fatun ilaihim amwalahum ranar da za ku ba su kudin su inji Allah fa fa ashidu alaihim to ku taro shedu dama kudin ku kaza ne yau kuma gashi za mu ba ku dukiyar ku fa ashidu alaihim ku taro shedu su zo domin lokacin da mai dukiyar ya rasu an rubuta gaba ɗaya ga abin da ya mutu ya bari to fa ashidu alaihi annahum tasallamuha yau za mu ba ku dukiyar ku ko wa bari'tum kun kubuta Allah ya qau ikhtilafun fatarji'u ala niyyat kar kuma a shiga sabani ce ai an bashi kudin mu wallahi ya cinye mana ko ce Allah ya isa wa kafa billahi in an tara waɗannan shaidu za a bayar to ubangiji kuma shi ya isar shi ne babban shaida hafizan ai hasiban hafizan li a amali kalkihi shi ne mai kiyayewa ga dukkan ayyuka wato na halittarsa gabaki ɗaya wayannan ayoyi sun zo ne lokacin da mata da marayu wahala suke sha duk wanda baban shi ya mutu a wannan lokacin dukiyar shi ba tashi ba ce haka mata wahala suke sha sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya ba wa mata da maraya yanci amma kafin zuwan manzana sallallahu alaihi wasallam da maraya da mace ba su da yanci mata wahala suke sha ba dauke su komai ba maraya wahala yake sha ba dauke su komai ba a wulakanta shi a cibar mutunci wai dan me wai saboda baban shi baya nan amma abin mamaki kai kuma kana haihuwa baka tunanin kai ma zaka mutu ka bar danka kuma ka san maraici zafin samalan yana da yawa amma kai wanda baka taba yin maraici ba a ce babanka ya mutu ya bar ka kana shekara uku shekara hudu shekara biyar za ka ɗanɗana kudarka ai mun ɗanɗana mun ji za ka ji babu siga za ka ji babu daɗi saboda kowa ta kan shi yake yi kawai ɗansa shi ya fi damuwa da ɗan shi shi sa annan muhammad ya girmi kowa sallallahu alaihi wasallam wa huwa arhamu min al'ummi uwar da take da rai da ɗanta manzo Allah ya fita jin tausayin ɗanta akan ita da ta tsuguna ta haife shi idan kana tare da annabi babanka da babarka suka rasu sai ka ji zama da shi ya fi suna raye daɗi saboda yadda zai rungume ka ya dinga kyautata maka fiye da su ya yi wa marayu da yawa haka amma wani annabi duk wanda kaga ya yi haƙuri da maraya mara uwa ko mara uba ya rungume shi ka jinjina wannan mutum ya sa cikin 'ya'yansa yana masa duk abin da yake 'ya'yan shi jinjina mashi so da wani abu ne a zuciya da ɗanka ɗanka na cikinka in ba shi ba ba za ka dinga jin irin wannan motsin abin ba in ku har ka kiretin waɗan wani jinin wani wannan abin to a ɗaga maka hannu to saboda haka sai Allah yake ja musu kunne akan mata da sha'ani na maraya sai Allah ya ce mi a'a muna da minti goma to shi ke da sadakar